أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha shida ga watan ramadan sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu za mu tashi a yanda muka tsaya a karatunmu na jiya wanda idan ba mu manta ba mun karanta aya na ɗari da goma sha tara cikin suratun nisa'i yanda Allah Ubangiji yake mana bayanin irin kirarin da shaidan yake yi akan banu Adam da irin talalan da yake yi ma banu Adam da irin shirin da ya yi domin ya halakar da 'ya'yan annabi Adamu alaihi salam yana ikirarin cewa wala udillannahum na rantse sai na batar da su gabarin shiryayyen hanya madaidaici in ji shaidan kenan wala umanniyannahum yana rantsuwa da cewa sai ya saka buri a cikin zukata ya cika zuciya da buri wato da neman duniya da kayan jin daɗin duniya ta kowane hanya wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am zan yi ta yi masu umarni su tsaga kunnuwan dabbobin ni'ima su canfa shi zuwa ga gumakansu da kuma abubuwan da tsafi ya tabbatar musu da shi wala amuran nahum fala yughayyirun na khalqallah zan kuma umurce su na rantse sai na yi ta umurtansu su canja halittun Allah daga fitran Allah zuwa san zuciyansu shine abin da jiya muka faɗa canja halittun Allah mutum ya rina fatansa ko ko canja halittan Allah tsoho mai furfura ya rina gashinsa gashin ya dawo baki amma an yi rangwame akan za a iya rina shi da lalle canja halittan Allah mutum ya je a yi masa wushirya wanda ba yi da wushirya cikin halittan da Allah ya masa canja halittar Allah mace ta ƙara gashi a kanta ko ta yi bleaching duk yana cikin canja halittan Allah wala amurannahum fala yughayyirun khalqallah wannan duka umarni ne na shaidan bayan shaidan ya toshe kafofin da zai sadar da su da Allah to a duniyansu ma sai ya ɓata rayuwansu na duniya ya rushe zamantakewansu na duniya sabila da dukkanin rayuwan duniya to yana tafiya ne tare da tsarin addini wato addini yana tafiya tare da duniya duniya ba su rabuwa da addini sabila da idan muka lura duk abin da Allah Ubangiji ya addinantar da shi ya fardanta shi to idan muka lura yana da maslaha cikin rayuwar duniya da kuma zamantakewa na duniya duk abin da kaga musulunci ya hana shi to a cikin wannan abin akwai cutar da ɗan adamtaka da kuma cutar da zamantakewar rayuwar duniya to shaidan ya yi rantsuwa a kan sai ya halakar da banu adam ya yi rantsuwa amma duk rantsuwan da ya yi to babu yadda ya iya da wasu bayan Allah akwai wanda Allah ya riga ya kiyaye su wanda Allah ya riga ya cece su ya nisanta su kuma babu yadda shaidan ya iya da su idan an tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi idan an tashi alkiyama Allah ubangiji ya yi min alkawari al'umma na su ne da su zamo kashi ɗaya cikin kashi uku na wanda da su shiga aljanna a duniya gaba ɗaya annabi ya sake ce wallahi Allah ya yi min alkawari al'umma na su za su zamo kashi biyu su ne rabin ‘yan aljanna tun daga zuwan Adamu har zuwa alkiyama ya tsaya to al'umman annabi su ne rabin ‘yan aljanna annabi ya sake ce wallahi Allah ya kuma min alkawari al'umma na su ne kashi biyu cikin kashi uku na ‘yan aljanna annabi ya kuma cewa Allah Ubangiji ya min alkawari zai ba ni ceton mutum dubu saba'in ba tare da laifin wato ba tare da hisabi ba ko wahalan alkiyama duka za a ba ni cetonsu sannan ya sake cewa Allah ya kuma min alkawari waɗannan dubu saba'in ɗin kowane mutum ɗaya a ƙarƙashinsa akwai tawaga dubu saba'in da za su shiga aljanna sai dina umar ya tambayi manzan Allah ya ce to Allah Ubangiji wani irin rabo ya baka cikin abin da Allah zai baka na ceto ranar alkiyama a maqamul mahmudi wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya mun alkawari zai yi damka da hannunsa da kudiransa zai yi damka cikin al'umma na kawai da a yi yayisa ne a zuba a aljanna ya sace damka a yayisa a zuba a aljanna ya sace damka da a yayisa a zuba a aljanna wannan waye ya san adadin damka na ubangiji babu wanda ya san adadin damka na ubangiji sabila da haka halakar wanda shaidan zai yi ba zai cutar da kowa ba sai shaidanu wanda ba musulmai ba amma musulmai sai dai shaidan yayi ta barbaransu da muminai wanda ma daban da mutum bayan ya samu al-islamu ya samu shiga cikin al-iman sannan kuma ya gangara cikin maqamul ihsan idan ya gangara cikin maqamul ihsan yayi katangan karfe matsakaninsa da shaidan duk wani gurbi da shaidan da ya samu ya je gurinsa ya toshe wannan kofa din sabila da ya yaƙi nafsu nasa har ya samu istiqama a maqamin al-ihsanu wanda al-istiqama shine kamala innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un to duk wannan halakarwan sai dai wato halakarwan ya shafi kaman an tambayi manzan Allah aka ce to wannan wato a kowane dubu na al'umma wato da a kwashi casa'in wato kashi kashi ɗari tara da casa'in sai a ɗibi kashi goma cikin mominai sai a ɗibi kashi ɗari tara da casa'in sahabban manzo Allah suka tambayi manzo Allah suka ce yaya haka ya rasulullahi galibin kuma za a ce za a ɗiba su ne yan wuta sai kuma a ce kashi goma so yace manzo Allah yace za a ɗibo ya ajuju da ma'ajuj wanda su ne galibin wanda za a zuba su a wuta sai a zo kuma a ɗibo al'umma na su ne za a zuba su a aljanna tsakanin nan wato kowane kiyasi da abin da zai cika shi amma mafi yawan wanda za su shiga wuta Allah ubangiji ya tsare al'umman manzon Allah bushra lana ma'shar al-islam inna lana min al-inayati rukunan ghayra munhadimi lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami muna nan muna alfahari da kasancewar mu cikin al'umman manzon Allah kuma muna nan raja'inmu da Allah da raja'inmu da manzon Allah ba zai yanke ba dama kuma Allah shi yace ana inda ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani yanda muke zaton Allah haka zamu tarab insha Allah shedan yace wala amurannahu fala yughayyirunna khalqa Allah zan yi ta umurtan su fala yughayyirunna sai sun caccanja halittan Allah wa man yattakhizi shaytana وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا duk wanda ya yi riko da shaidan ya zamo masoyin shaidan ya zamo majibancin shaidan koma bayan Allah baka zamo waliyallahi baka zamo waliyar shaitan to faqad khasira khusranan mubinan hakika wanda ya tsinci kansa cikin wannan yanayi yayi asara asara mabayyani sabila da shaidan sai dai ya halakar da kai ba zai baka wani lada ba Allah shine yake da sakamako wanda ya tanada shi ga muminai ya zamo za mu tashi a aya na 120 kenan Allah rahman bismillah يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله يتي يعدهم shaidan ba yi da wani aiki sai dai ya iduhum ya yi ta musu alkawari na ƙarya yana musu alkawari na ƙarya yana yana tarairayanka yana rarrashinka yana nuna maka ka miƙe kafanka in ma mutuwan ne ba yanzu za ka mutu ba kakaninka shekara ɗari suka yi suka mutu saboda haka karka damu ka nemi duniyanka abinka ba ko baka tuba yanzu ba ma ai da akwai saura he yayi ta maka alkawari yana jan ranka yana jan ranka yana jan ranka wa yumannihim yana saka babban buri yana nuna maka ai wannan azaban ma da ake faɗi na wuta ba tabbas bane wannan tashi na kiyama ba tabbas bane kai kokari ka yayi shirabanka tun daga duniya yana saka ka buri yana maka kuma alkawarin ƙarya ka jira ai za ka zama babba za ka zama hamshaki za ka samu kaza ka samu kaza yayi ta maka alwuudul muzayyafa alƙawura na jebu wanda ba su da alaman cika ƙila ma ranka an yi kusan ɗaukar ranka saura kiris a ɗauki ranka shaidan zai zo yana maka sawwala maka sabon Allah yana sawwala maka yanda zaka kangare ma Allah kuma ma kirkin shaidan ya kai da zai zo maka ta hanyar salaha amma kuma ba salaha ba ce tattare da shi yana mummunan kinka ne yana mummunan kinka ne shi abinda al'alusi yake faɗi zo da taini urubatun hassanatun raudul khalili wa haizabunil ilkidi mutum yana da ƙawaye guda biyu urubatun hassanatun ƙawansa ta lahira balarabiya kyakkyawa da aka tanadar masa na masaukin aljanna raudul khalili wa haizabunul ilkidi yana da kuma kawa wanda tsohuwar makira ce shedan kenan da shi da rai da su zo su yi ta saka maka yanda zaka kangare ma Allah su yi ta zuwa ta hanyar biyayya ma Allah ma wani abin aka ce Maulana Sheikh Abdul Qadir Jilani kamar yanda yazo cikin littafi wani littafi da aka rubuta shi Iblis sunan littafin irin makircin da shedan yake yake dabbarawa domin ya halakar da dan adam yakan zo wa mutum ta sifan Allah da manzan Allah da sifa na ibada amma sai ya halakar da mutum ya kai shi zuwa ga wuta Shehu Abdulkadir yana cikin bautan Allah ya yi halwa ya daɗe cikin halwa yana bautan Allah kawai sai ya ji ana kiransa ya Abdulkadir Jilani ya kai Abdulkadir sai yana jin sauti mai amo sauti ta nan ta can ta can ta can ta can ka rasa sautin ta ƙasa ne ko ta sama ne ko ta gabar ne kawai sauti ta ko ta ina kawai يا عبد القادر الجيلاني يا كي عبد القادر أنا الله ميني الله kawai shi abdulkadir na daga ido sai ga haske kawai ya cika ko'ina ya ce an Allah ni ne Allah na ɗauke maka duk wani taklifin da aka kallafa ma wani musulmi na ɗauke maka an yafe maka sai shek abdulkadir jilani ya ce ikhras ya adu Allah karifa bakinka ya kai makiyin Allah Allah ya tsine maka albarka sai shaidan yana mamaki yaya aka yi ka gane ni ne na zo maka a irin wannan sifa kai ka zaci wani madadi ne ko ko wani waridi ne ko wani sako ne daga ubangiji wanda idan kai ne kawai zaka miƙe kafa ne ka ce a ai shikenan wa abudu rabbaka hatta yati yakal yaqin ga yaqini ya zo Allah ya ce na bar komai ni dan aljanna ne shaq abdul qadir yace rifa bakin kai kai abokin gaban Allah shaidan yace wallahi waliyai sama da dubu na yi ɓarin imaninsu ta wannan hanyar amma na rasa yaya aka yi kai ka kai labari ka kubuta daga tarko na to shi dan yana da tarko iri iri wani abun ma bautan Allah ne a cikin bautan da a zo a shawwafa a shawwaha maka bautan a lalata ibadan a mayar da ibadan haba'an manfuran a mayar da shi wani abu daban shi yasa kullum kana ne kana roƙon Allah Allah ya tsare ka daga shaidan ba karfinka bane baka da iko yafi karfinka sabila da shi yana ganin ka ta yadda baka ganin sa inna shaytana la yajri fi ibni adama majra dami yana gudana a jikinka a dukkanin sharayin jijiyoyin jikinka babu ta yadda baya gudana ya shiga nan ya fita nan ya hau kwakwalwanka ya sauka a kafanka ya hau hancinka ya shiga kunnanka babu ramin da ba shiga a jikinka guri ɗaya ne ba iya shiga shine zuciya zuciya shine taskan da Allah shi ya kulle shi yake da mabudin zuciyan ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah shi kadai ne amma duk wani gabobi zai shiga ya sawwala maka shi yasa Allah ubangiji yana faɗa mana cikin suratul nas qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas yana nan yana maka wasuwasi yana wasa da zuciyanka na wasa da ibadanka wani lokacin ya ɗala karan hancinka ya zauna wani lokacin ya ɗala tsakiyan kanka ya zauna wani lokacin ya shiga gabanka ya tsaya to haka shaidan yake ya'iduhum wa yumannihim yana yi musu alkawari na jebu alkawarin ƙarya yana nuna musu kaman ba yanzu da su mutu ba yana nuna musu kaman da su samu yalwa da wadata da budin duniya yana nuna musu ma kaman babu ma tashin alkiyama babu wani tsayuwan hisabi da sauransu wa yumannihim Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura babu abinda shaytan yake yi musu alkawari ba abinda shaytan yake kawo musu na burace-burace sai dai rubi Allah Ubangiji ya raba mu da rudin shaidan Allah ya kiyaye mana ranmu da imaninmu albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Allah ya ce ula'ika duk wasu ayarin da suka bi shaidan suka gaskata shaidan cikin alkawura na ƙarya da yake musu domin ya raba su da Allah cikin abubuwan da ya yi alkawari na ɓatarwa da saka buri da kuma saka su su canja halittan Allah su tsaga kunnen dabbobin ni'ima to Allah ya ce duk wanda ya bi shaidan ula'ika ma'awahu da shi da shaidan din gaba ɗaya makoman su wutan jahannama ne summa la yajiduna anha mahisa ba da su samu wani wajen da da su gudu su ɓuya wani wanda zai gudar da su ya ɓuyar da su ko ya kare su ko ya shiga tsakaninsu da abin da Allah ya tanadar musu ba za su taɓa samu ba wala yajiduna anha mahisa kullum ya zama tsakaninka da Allah kana roƙon Allah Allahumma inni as'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal ya Allah ina roƙonka aljanna da abin da ya kusanci aljanna na aiki da kuma abin da kake so ya Allah ina roƙonka wuta ina neman tsarinka da wuta da abin da ya kusanci wuta da duk abin da zai raba ni da kai ya zamanto kullum kana cikin wannan addu'an Allahumma inni as'aluka alkhaira kullahu ajilahu wa ajilahu wa a'udhu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ya zama kullun dai kana da addu'a ka zama mulihan bid du'a qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum Allah ubangiji zai amsa addu'anka shedan kamar yadda na faɗa mana yana da tarko da yawa gashi nan Allah ya faɗa mana yana da tarko wanda zai kafa maka cikin ɓatarwa wato ɓata ya mayar ya kyautata maka shi kai ɓacacce ne amma shedan ya gyara maka wannan abin ya kyautata maka wannan abin ɓata kake yi zagin waliyai kake yi kin manzan Allah kake amma shaidan sai nuna maka wallahi kai ahlus sunna ne wallahi kai ne tacaccen ahlus sunna shaidan yana kawata munanan ayyuka ga ma'abutanta daga lokacin da kai tazkiya ma kanka kana jin cewa kai gwani ne kai ne ma kake kai duk wanda baya bin irin tafarkin ka ya halaka to kai ne fa halakeke wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku yabi kanku kuna nuna ku ne tsarkakakku Allah shi ya fi kowa tsanin mai tsoron Allah a kaman yanzu ba zamaninmu ya lalace mutum ne za ka gan shi kana ganinsa ba ka ga alama na imani tattare da shi ba kwata-kwata in ka gan shi sai dai ka tuna ɗan ƙwallo ko ka tuna wani ɗan dambe sabila da suransa bai yi kama da suran mutanen Allah ba amma ya zo ya ce maka duk wanda ba a ƙungiyansa yake ba duk wanda bai yanki uniform na makarantansa da masallacinsa ba to mubtadi'i ne ɗan bid'a ne mashiriki ne kafiri ne haka za ka gani akwai bayan Allah da izaru'u zukirallah ana ganin su inna lillahi ibadun izaru'u zukirallah Allah yana da bayin da ana ganin su za a tuna Allah inna lillahi ibadun mafatiha lil khairi wa maghalika lishar Allah yana da wasu bayi wanda mabudan alkhairi ne kuma su murfi ne na sharri amma akwai wasu bayi inna lillahi ibadun mafatihu lil khairi wa maghaliqu lish sharri wa inna lillahi ibadun masha'una bin namima al mufarriquna bayna al ahibba al baghuna lil bura'i aiba akwai wasu bayi kuma suna nan suna raba tsakanin mutane masoya a raba tsakanin ɗa da mahaifi a raba tsakanin uwa da ɗa a raba tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa a raba tsakanin zumunta da dangi kuma saboda cin amana sai a ce maka sunnan manzon Allah ne annabi bai raba tsakanin mutane ba ya hada tsakanin mutane ne wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kyama da munin mutum ya balle ya rabu da wato haduwan kan al'umman musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk yayi bayani akan haka to amma shaydan yayi alƙawarin sai ya bi gurbi gurbi na zukatan mutane ya raba su da Allah ya raba su da manzon Allah ulaika ma'awahum jahannamu waɗannan duka wanda suka bi shaidan suka bi ayarin shaidan wallahi makoman su jahannama ne wala yajiduna anha mahisa kuma ba za su taba samun wanda zai gudar da su ba za su taba samun wani abin da zai gudar da su ga barin shiga wuta ba Allah ya kiyaye mu ya tsare mana imanin mu na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مم.
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا آه والذين آمنوا وعملوا الصالحات duk lokacin da Allah ya kira nau'o'in azaban da aka tanada ma jama'an shaidan aka tanada ma kafiran da suka kangare suka saba ma Allah suka saba wa manzon Allah to Allah zai biyo da abin kuma da sakamakon muminai muminai idan zuciyarsu ya shiga damuwa da alhini da tsoro saboda abin da kafirai suke aikatawa na zunubi da laifuka da makomansu to sai Allah ya rarrashi zukatan muminai Allah yana rarrashin zukatan muminai amma fa wannan azaba da na tanadar ba kowa da kowa bane wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki mai kyau kaga anan an gwama al-iman wal amal ba za ka ce ka yi imani da Allah ka ƙi yin aiki ba ba za ka ce kana son manzon Allah ka ibin manzon Allah ba ba za ka ce kai din nan kai masoyin waliyai ne sannan baka tsaya a tafarkin bayin Allah ba a'a wannan karya ne duk wanda yake ikirarin soyayya to dole sai ya cika sharaɗin soyayya menene sharaɗin soyayya shine ka yi biyayya ga wanda kake so ta'sil ilaha wa anta tazumu hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع kana saba ma Allah kana ce kai kana san Allah wannan ai ƙarya ne da a ce son da kake ma Allah na gaskiya ne to la'afatahu da zaka bi Allah da san da kake yi wa manzon Allah na gaskiya ne da zaka bi manzon Allah wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ya ce ko da wasa mumini ba zai taɓa fifita zaɓinsa a kan zaɓin Allah da manzan Allah ba ko da wasa ko kusa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima na rantse da ubangijinka ya rasulullah wallahi ba za su zama muminai ba hatta yuhakkimuka sai sun mayar da kai alƙalinsu su sai sun kawo maka duk wani abun da ya faru tsakaninsu sai ka zama musu hakaman mai musu hukunci da alƙalanci sannan sun malaye jidu fi anfusihim harajan ba za su taba jin kaikayi su taba jin ba su yarda ba mimma kadaita da abin da ka hukunta na abin da Allah ya saukar maka na umarni wai sallimu taslima da su miƙa wuya su sallama maka sallamawa ya rasulullah to mumini wallahi ba zai ki bin manzon Allah ba sharaɗin cikan imani shine mutaba'a ga manzon Allah hazwal qazzati bil qazza kai ba masumi bane ba zai zamo ka dawwama a irin tsarkin mala'iku ko da yaushe kawai kai din nan daidai kake ba a'a ba zai yi ba haka amma zai zamo ka kwatanta zai zamanto ka kwatanta galibin ayyukanka ya zamanto rayuwar manzon Allah kake kwaikwaya tunda annabi ya bar mana dukkanin abin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera hakika akwai babban abun koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abun kwaikwayo cikin mu'amalansa cikin halayensa cikin maganganunsa cikin siransa duk abin da ka kalla na manzon Allah ibra ce komai na manzan Allah ibra ce da wa'azi da kuma wato daidaita rahmatun kulluhu wa azmun wa hasmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u gaba ɗayan manzan Allah abin da yake dunkule cikin manzan Allah sifofin Allah ne duka gaba ɗaya sifofin Allah ne kana kulquhul qur'an haka sai tuna Aisha ta faɗa tace halayensa alqur'ani ne alqur'ani sifatullahi ne sifofin Allah ne gaskiyansa babu wanda ya kai shi gaskiya riƙon amanansa babu wanda ya kai shi riƙon amana tausayinsa babu wanda ya kai shi tausayi sada zumuntansa ba wanda ya kai shi sada zumunta kyautansa ba wanda ya kai shi kyauta shi fa manzon Allah ba ya zo ya ce wa mutane su aikata aiki mai kyau shi yake aikatawa bane a'a shine almasalul a'la shine annamuzajul awwal wanda ake fara buga misali da shi wajen kyawawan aiki kafin ya maka umarni sai ya maka shi tabrikan a ɗabbaƙe a fili za ka ga an yi aikin kawai aiki ne kawai ake yi ba tare da kakkautawa ba da zai guji duniya ba wai ya ce muku kawai ku guji duniya bane izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad ma fi aidin nas yuhibbuka nas ba haka bane kafin ya ce maka izhad fi dunya sai da ka gaishe shi tacaccen zahidi ne mustaqillun dunyaka eh an yusnada al imsaku minha ilayhi wal ibba'u shi annabi sallallahu alaihi wasallama duniya bata taba darsanuwa a jikinsa ko a zuciyansa akwai faranan da an yi laftin zinare a gidan manzan Allah a fadan manzan Allah annabi ya rabar da zinaren gaba ɗaya bai shiga da ko kwandala ɗaya ta zinare cikin gidansa ba wani ya zo ya ce ban samu ba annabi ya ce ka je ka ci bashi zan biya sai dina umar ya ce ya rasulallah ya yi za ka ɗaura kanka abin da Allah bai ɗaura maka ba ka sauƙaƙa ma kanka ya rasulallah ka rabar da wanda aka kawo ta yaya kuma za ka ce a ciyo bashi za ka biya sai aka ga annabi ya yi shiru kamar maganan da saidina Umar yayi bai masa daɗi ba sai saidina Bilal ibn Abi Rabah yace an fiq ya Rasulullah kai ta bayarwa kawai wala taksha min zil arshi iklalan wallahi Allah ba zai hana ka ba karka ji tsoron karanci a gurin Allah sai annabi yana murmushi yana ce bi haza umirtu bi haza umirtu wannan aka ce nayi wannan aka ce nayi wannan aka ce nayi bai taba kwana da komai a gida ba baya kwana da dirhami ko dinari kuma baya ajiye abincin da zai ci gobe balle abincin jibi sai da Aisha ta ce ba mu taba kwana uku muna cin abinci muna koshi a gidan manzon Allah ba kwana uku fa ba mu taba kwana uku amma kuma dai shi aka yi duniya da abin da yake cikin ta me yasa sabila da a nuna ma duniya ta kasa wanda aka yi ki dan shine zai biyo yana zai dawo yana budanki yana neman ki yana binki ai ya fi karfin ki eh kamar misali shugaban kasa ne ya zo yana bara yaya za a yi shugaban kasa ya yi bara eh yaya za a yi dan gidan misali dan gidan dangote ya zo yana bara to duk matsayin manzon Allah ya shige nan ba ma dan wani bane shi duniya ne aka yi dan shi dan me zo zo yana baran duniya yana neman ta ya fi karfin ta wa kaifa tad'u ila dunya darurata man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adam ta yaya ma za a kira masa bukatuwa zuwa ga abinda ba dan shi ba da ba a fitar da ita daga babu ba muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal-fariqaini min urbin wa min ajam kafin yayi aiki kafin ya ce ka yi aiki to sai manzon Allah ya fara dabbakawa saboda haka sharaɗin imani shine al'amalu salihu ka gwama aikinka da imani kada aiki ka gwama wallazina amanu wa aminu salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wanda suka yi imani suka aikata aiki nagari sanudkhiluhum lallai nan kusa kusa da mu shigar da su jannatin wannan yana nunawa wanda ya yi imani tun daga duniya zai fara ganin aljannansa kenan samira da sanidu khiluhum a larabci sun ce idan ka ga sinin ya zo a farkon fi'ili to yana nuna cewa aikin kusa kusa zai kasance ma'ana idan ka bi Allah tun daga duniya da ka fara ganin sakamakon Allah da ka fara ganin bishara wa abtu bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تلك الدنيا ذا أفارمك بشارة a buɗe maka gidanka a aljanna idan mutuwa ya zo maka ba za ka na shiga cikin damuwa da kai to ba a'a dama duk wanda mutuwa ta zo masa damuwansa biyu ne abin da na bari a baya na iyalai na wa zai rike mun su yanda zan je kuma ban san yanda zan je ba wuta ne ko aljanna ne to Allah ya ce la khawfun alaihim babu tsoro kar ku ji tsoron yanda za ku je wala hum yahzanun kar ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari a'a akwai tanadi da shiri na musamman daga gurin Allah wanda Allah Ubangiji ya tanadar muku tun daga duniya kuma za ku fara shaidawa shi yasa wallahi mumini yana mutuwa masoyin manzan Allah wallahi masoyin manzan Allah yana mutuwa zai je ya samu an tanadar masa da komai zai je ya samu annabi na nan na jiran sai ya zo masoyin annabi kenan amma makiyin annabi kam fa sawfa yad'u subura wa yusalla sa'ira innahu kana fi alihi innahu zanna Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu makiyin annabi ba zai gane ba tun daga duniya shi yasa bayan yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam gurin da aka kashe gimagiman kafiran nan aka tara gawawakinsa annabi ya je ya tsaya ya ce wane ya kira sunan manya-manyan kafiran nan ya ce hal wajattum ma wa'adakum rabbukum haqqan kun tarar da abin da Allah ya tanadar muku sayyidina Umar ya ce ai sun mutu ba su ji ya rasulullah annabi ya ce wallahi ba ku kai su jin magana na ba suna jin wannan maganan da nake yi to duk wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau irin aikin da Allah ubangiji yake so to sanudkhiluhum jannatin za mu shigar da su aljanna ta jirimin tahtiha al-anharu wanda koramai guda hudu suke gudana korama na tacaccen ruwa korama na zuma korama na nono wanda yake da daɗin sha wanda Allah ubangiji ya faɗa mana a cikin Qur'ani to Allah ubangiji ya tanadar musu da aljannan da tajrimin tahtiha al-anhar korama suna gudana karkashin wannan aljanna khalidina fiha abada za su dawwama cikin aljanna har abadan abidina ba za su fita daga cikin aljanna ba to da dama shi mumini yayi imani da Allah ne ba dan ya fasa imanin gobe ba a'a yayi imani ne na har abada ba zai rabu da imaninsa ba to don haka Allah ya tanadar masa da ni'ima na har abada wanda ba za ta yanke ba وعد الله حقا وعد الله حقا الله يتي القوري ناني غسكيا ني با irin alkawarin shedan bane ya iduhum wa yumannihim ya muku alkawarin ƙarya ya sa muku burin ƙarya to ba haka alkawarin Allah yake ba wa'ad Allah haqqa alkawarin Allah gaskiya ne wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya kai Allah gaskiyan magana wannan istifhami din wato korewa wa man asdaqu min Allah qila babu wanda ya kai Allah gaskiyan magana Allah idan ya yi magana to maganansa a yanda take a nan take kuma babu ba za ta taba canjuwa ba la tabdila li kalimatillah babu mai iya canja maganan Allah kalmomin Allah Allah ubangiji ya saka mu cikin aljanna ya tara mu tare da manzon Allah na'am ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله يتي ليس بأمانيكم da Allah ya ce wallazina amanu wa amilu salihati to Allah ubangiji kullum yana son mutum kar ya miƙe kafa ya sakankance ya nuna cewa shine dan aljanna shine wanda yake daidai wani ba daidai yake ba a'a shi ya iya wani bai iya ba a'a shi dan aljanna ne to Allah ubangiji yana muku warning ku tsaya akan musulunci da imani ku yi aiki kar ku ce kawai kun yi imani ku ki yin aiki duk imanin da ba a haɗa shi da aiki ba buri ne an gane ko duk imanin da kace ka yi imani da Allah kana jiran ka shiga aljanna sannan kuma ka ƙi ka motsa ka yi aikin da Allah yake so to sunan wannan attamanni irin wancan burin da shaidan yake sawwalawa a zuciyar jama'an sa din laysa bi amaniyikum sahabban manzo Allah suka ce bamu taba jin ayan da ya tsoratar da mu a Qur'ani kaman wannan ayan ba saboda Allah ya ce laysa bi amaniyikum wannan aljannan ba burace buracen ku bane ko mu'minai ba burin ku bane ma'ana ku bar jin cewa aljannan naku ne kawai wato iyaku ne da aljannan koko wato wato ku yan aljanna ne kawai ku yanke makan ku wannan yaqinin da zato din laisa bi amaniyikum ba zatan ku bane ba burin ku bane wala amani ahli kitabi wanda abu ja'far al-madani ya karanta da laisa bi amanikum wala amani ahli kitabi ba burin ku bane ba burin ahlul kitabi bane ahlul kitabi kan dama dukkan an faɗa mana burin su wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce suna ce lan yadkhula aljannata ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare Allah ya ce wannan amaniyuhum burace buracin su ne idan da gaske ne qul hatu burhanakum ku kawo dalilin da zai tabbatar da ka in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya a wani wajen suna cewa wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'adudat Allah ce kulli takassum inda Allah ahadan falan yuklif Allah ahada am taquluna ala Allah ma la ta'lamu kuna ce wuta ba zai taba ku ba sai kwana goma sha tara gaba ɗaya ma in da a muku azaba ko azaban kwana sha tara za a muku ko ko azaban kwana arba'in za a muku irin gwargwadon kwanakin da kuka yi kuna bautan dan maraki wai faɗa muku kulli takattum inda Allah ahadan yaushe kuka yi alkawari da Allah ko ko kuna faɗa ma Allah abin da ba ku sani ba ne ku kirkira ƙarya ku dangana shi ma Allah to laisa bi amanikum ba burin ku bane ku musulmai aljannan nan ba wai burin ku bane aikin ku ne zai tabbatar da cewa ku yan aljannan ne wala amani ahlul kitabi ba kuma burin ahlul kitabi bane da suke cewa lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki komin kankantansa yujzabi za a saka masa da wannan aikin wannan aya ya daga hankalin sahabban manzon Allah duk wanda ya aikata aiki komin kashin sa wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara wanda ya aikata aikin alkhairi ko kwayan zarra ne zai gani za a masa hisabi wanda ya aikata aikin sharri ko kwayan zarra ne zai gani shine Allah ce to laisa bi amaniku ba burace buracen ku bane wala amani ahlul kitabi kuma ba burace buracen ahlul kitabi bane akwai maganganu irin na arufai na sufaye wanda kullum suke faɗi sabila da arufai su ne waɗanda zuciyansu madubi ne da take da mukashafa tsakaninta da ubangiji suna ganin abin da ba a gani suna jin abin da ba a ji ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sufaye ibnu ata'illahi sakandari yana cewa alhuznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaihi min alamatil igtirar alhuznu ala fuqdani ta'a kana bakin ciki akan rashin biyayya ma Allah kana jin tahassur kana cewa ka gani fa ban yi kiyamun laili ba fa kaga kwanaki na sun tafi a banza ma'an nuhudi ma'a adamin nuhudi kuma baka zabura ka yi kokarin ka bi Allah ba to min alamatul ittirar yana daga cikin alamar rudi kullun kana jin bakin cikin kai baka bi Allah ba ga wani na karatun Qur'ani ga wani yayi kaza ga wani yana bautan Allah ga wani ya shiga halwa amma ni ga nan ina ta yawo a kwararo ina kaza ina kaza ina kaza baka tashi kayi aiki ba to yana daga cikin alamar rudin shaidan yana sa maka bakin ciki dan baka ba Allah ba kuma ya hana ka ka tashi ka bi Allah daga lokacin da zuciyanka ta kwankwasa maka ta tuna maka da kai din nan kana cikin rafkanuwa sabila da akwai ghafla na rafkana wanda za a iya tuna wa mutum akwai ghafla na gaba ɗaya mutum ya miƙe kafansa ne cikin sabon Allah ya mance da Allah ya mance da mutuwa to wannan ghafla din mummunan ghafla ne Allah yana kiran mutane su tashi daga baccin rafkanuwa su tashi daga baccin rafkana Allah yana cewa su tsarkace zuciyansu قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى wanda ya tsarkace zuciyarsa ya rabauta wanda ya bar zuciyarsa ta lalace ya zamo ya yi asara ya turbudar da zuciyarsa ya halaka qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih ashe babban abin da zaka samu al-infikaku min al-ghafla ila maidanil yaqza abin da zaka fara samun suntuwa daga rafkanuwa ka shiga farfajiya na tuna Allah shine az-zikr ambaton Allah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira sabila da can ma Allah ya faɗa mana ai shi shedan bayi da burinsa kaman ya hana mu zikiri inna ma yuridu shaydanu an yuki a bainakumul abawata wal bagda'a ويسدكم عن ايه عن ذكر الله وعن الصلاه يا هنا كو ذكرين الله يا هنا كو صلاه يا هنا كو امبتون الله شي يسا الله يتي اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم kana jin ya zo maka dugu-dugu fa in ma yin zagannaka mina shaitani nasgun fastaiz billah shaitan yana zuwa yana fara kawo maka nuku-nuku yana kawo maka wasu labaran da zai raba ka da Allah fastaiz billah ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah zai taimake ka akan shaidan din sabiyar shaidan makircin sa yana da raunin gaske Allah ya ce khaidin shaidan mai rauni ne kwarai ba zai iya komai da kai ba ma dama kana tare da Allah amma idan ka bar Allah shikenan saboda haka min alamati menene alhuznu ala fuqdani ta'ati ma'a adami nuhudi ilaiha min alamati al-iqtirar mutum yana bakin ciki akan ba bin Allah yana kuka yana abin nan kuma ya ƙi bin Allah to wannan rudin rai ne yasa suka ce da aka ce mutum ya zauna ma bainal khawfi wal raja'i mutum ya zauna tsakanin tsoron Allah da kuma raja'i a gurin Allah ai muna yawan karantawa mutum ya kyautata raja'in sama Allah yana kyakkyawan zato ma Allah ana inda zanni abdibi wa ana ma'ahu iza zakarani wa in zakarani fi nafsihi hadisan nan ne da kullum muke karantawa akan husnul raja mutum yana kyautata raja'in sama Allah to shi fa raja'i ba shine kawai ka tsaya kana tsammanin tsammanin rahaman Allah kuma ka yin aiki ba ba zai yiwu ba raja'i shine ka yi aiki sannan ka yi tsammanin rahaman Allah الرجاء ما قارنه العمل وإلا فهو أمنية رجائي شيني abin da za ka yi shi ka gwama shi da aiki ka yi sallah kamar yadda Allah ya ce ka yi sai ka nemi raja'i a gurin Allah Allah ya karbi sallan nan ka yi azumi kamar yadda Allah ya ce ka yi sai ka yi raja'in Allah ya karbi azumin ka yi sadaka kamar yadda Allah ya ce ka yi sai ka yi raja'in kabuli a gurin Allah amma ka zauna ba ka yi sallah ba baka yi azumi ba baka bauta ma Allah ba ka zauna ka ce ina kyakkyawan zato ma Allah to wannan buri ne irin wanda shedan yake sakawa a zukatan jama'ansa ya iduhum wa yumannihim yana musu alkawarin ƙarya kuma yana saka su burace burace kuma wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura rudi ne kawai irin na shedan rudi ne kawai irin na shedan saboda haka al'imamu al-hassan al-basari yake cewa mutane sun halaka sai suka zauna suna cewa suna kyautata zato ma Allah sai suka ƙi su tashi su yi aiki har mutuwa ta zo ta ɗauke su suka mutu suka je gurin Allah matsiyata ba su da aikin komai ba su da aikin komai dama ba wai ana son ka dogara akan aikin ka bane a'a aikin ka kayi shi ne saboda Allah ya ce kai amma kayi aikin kuma kana kyautata zaton Allah zai karbi aiki mutum zai tsaya ne a ɓangare guda biyu ɓangaren farko ya yi aikin ɓangare na biyu ya kyautata zato ma Allah wajen karɓan aikin kar ya zamo kana aikin kuma kana rushe alaƙanka da Allah dan ibn Abdullahi Sakandar yace min alamatil i'timadi ala al-amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalam yana daga cikin alaman mutum ya dogara da aikinsa ne lokacin da ya gan shi cikin kuskure ya zauna yana ɗebe tsammani tsakaninsa da ubangiji a duk lokacin da ka ganka cikin kuskure a ka nemi gafaran Allah ka tuba kawai a gurin Allah ka yi ibada ka kyautata zato ga Allah sai Allah ubangiji ya buɗe maka ƙofan yardansa Allah ubangiji kuma ya karɓe ka ka zo dai da aikin kuma ka zo da raja'i to Allah ubangiji ya ce laisa bi amaniyikum ba burace buracen ku bane wala amani ahlul kitabi ba kuma burace buracen ahlul kitabi bane man ya'mal su'an wanda ya aikata mummunan aiki yujza bihi za a saka masa da ai bashi daidai la aikin da ka aikata za a baka shi a hannunka amma Allah yana son mu idan mutum ya aikata mummunan aiki ba a rubutawa sai an bashi awa shida ana jiran ko zai tuba ga rai nan tana kiransa ka tuba ka sauka ka sauka ka sauka ka tuba daga aikinka da'i daga Allah yana kiransa zuwa ga ya komo ya sauka daga kan aikata laifinsa yana tuban nan to ba za a rubuta wannan laifin ba sai a rubuta masa lada kun ji Allah fa yanda yake san mu ka yi shirin aikata laifi ka shirya da aka kashe wani sai ka fasa sai ka tuba to lada za a rubuta maka ka shirya za ka yi aiki mai kyau baka samu ka aikata ba za a rubuta maka ladan wannan aikin idan ka aikata aikin lada kuma yanzu yanzu Allah zai ce ku rubuta ku yi maza maza ku rubuta kana aikata aiki mai kyau kwaya ɗaya za a rubuta maka ka aikata aiki goma kana aikata aiki mummuna ɗaya za a baka awa shida idan baka tuba ba sai a rubuta maka kayi laifi kwaya ɗaya shi yasa asara ta tabbata ga wanda ya bari laifinsa kwaya ɗaya ɗaya suka rinjayi ladansa kwaya goma goma in ka aikata alkhairi kwaya ɗaya za a baka lada goma sai ka aikata sharri guda goma zai zamo daidai da alkhairi kwaya ɗaya da ka aikata wa man ya'mal su'an yujzabi wanda ya aikata mummunan aiki za a saka masa da shi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira kuma ba zai samu wani wanda zai jibince shi a gurin Allah ba ko wanda zai taimake shi a gurin Allah za mu tsaya a nan gobe idan Allah ya kai mu idan muka zo sai mu daura daga wato aya na nawa kenan aya na 122 abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am
akwai mai tambaya biya bayan da ya tambaya hukuncin mai mai sallan azhar ya bi mai la'asar mai sallan azhar ya bi mai la'asar ba a yi a masaban malikiya ba a yi mai sallan azhar wato shi sallah yana da alaka da niyyan shi liman wanda ake bi shi liman niyyan wata sallah yayi yayi niyyan sallan la'asar kai kuma mamu inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi wato Allah ya aje liman ne dan ai koyi da liman liman yayi niyyan sallan azhar kai ma idan ka zo bayan sa zaka yi niyyan sallan azhar ne liman yayi niyyan sallan la'asar idan ka zo bayan sa zaka yi niyyan sallan la'asar ne amma akwai mazhabobi kamar mazhaban imam abu hanifa wanda suka suka ce mai sallah wato zai iya mai azhar zai iya bin mai la'asar amma dai mutum ya tsaya a mazhabansa ya kula da mazhabansa kuma ya zamo yana da hujja a gurin Allah na cewa wane nake bi kuma wanan nan na yarda da fatawoyinsa akwai wani mummunan fahimta na waɗancan mutanen waɗanda ba su fahimtar komai sai abin da za su kawo husuma tsakanin al'umman manzon Allah sai su ce maka shi kansa takalidin mazhaba ma yana daga cikin nau'i na bid'a kai takalidin mazhaba wai kai kawai ka karka wani zaɓin mazhaba yau in ka ga dama ka zama ba malike gobe ka zama ba shafi'e jibi ka zama ba hambale gata ka zama ba hanafi kawai ka zauna tsakani kawai kaman karuwa yau kana can gobe kana nan yau kana nan gobe kana nan wannan kuma yana daga cikin abin da suka shirya shi domin su ruguje haɗin kan al'umman manzan Allah. Tabiya da idan aka ruguje takalidin mazhaba to an ruguje haɗuwan al'umman manzan Allah ne akan wani tafarki guda ɗaya wanda Allah Ubangiji ya yarda da shi. To haka suke, haka albani ya yi ta yi, haka ibnu taimiyya ya yi ta yi, Allah ya ji kansu da rahma. Amma sun cakuɗa abubuwa na addinin manzan Allah da yawa, wanda mafi yawa abubuwan da muke ganinsa na barahasa da rigima tsakanin al'umman musulmi yana daga cikin abubuwan da waɗannan mutanen guda biyu ko ko in ce waɗannan jama'a firzima wanda suke da awan sune salafiya suka assasa shi cikin zukatan mutane saboda haka mutum ya rike mazhabansa da kyau ka kula da mazhabanka wani katon mashirmaci zai zo yana kokarin ya ce maka ka bar ra'ayinsa ka bar ra'ayin imamu malik ka ji shaidani ka bar ra'ayinsa ka ba addini a fahimtansa amma ka bar fahimtan imamu malik wai maliku ya yi kuskure shine ya gano abin da maliku bai gano ba akwai mubtadi'i irin ka eh eh ce ai ba a turo mana maliku ba mu ba a turo mana maliku ba mu ba a turo mana maliku ba to lokacin da kake ce min na bar fatawan imamu malik na dauki fatawanka da kai da imamu malik waye ya fi kusa da manzan Allah da kai da imamu malik waye zai fi gane maganan manzan Allah kai da babu abin da ka sani idan ban da shirme da hauragiya kila ma dan tasha ne kai ka zo kana maganan a bar maganan imamu malik ka kama maganan ka haka duk da ka gansu irin wannan irin wannan musiba Allah ubangiji ya kiyaye mu haka aka samu wani wani wani mashirmaci jahili jahili jahilun mijhal mu'tallul awwal zaka ga yana abubuwa kalkalbil aqur kaman irin karan hauka ya cije shi ya bai san mutuncin malamai ba shi yau ya zagi wannan malamin gobe ya zagi wannan malamin yana nan kun san shi inda ya zo ya ce ai ya zo ya ce za a iya yin alola ma da a iya alola da murinda ba ku sani ba ba ku sani ba yana nan wani dan tasha ne yana da awan malanta wanda kuma ƙarshen abin da zai halakar da shi shine naman bayin Allah da yake ci babu wanda ya kubuta a gurinsa sharrul bariyati mafi sharrin halittun Allah babu wani mutum kwaya ɗaya da ya kubuta a gurinsa yana nan ya zagi wannan yau gobe ya zagi wannan jibi ya zagi wannan gata amma kun san yadda muka mutsike shi yanzu yana tsoron ya yi magana mun riga mun mutsike shi kamar yadda ake mutsike tasoyi mun barbade shi mun hure kayan banza dama, dama jahili ne fanko jahili ne fanko saboda haka ba yi da bai iya komai ba idan banda wannan ashararanci da shin mutuncin shi yasa idan yayi irin wannan mu kuma ba za mu kula shi ba sai mu bar shi ka zagi shehi yanda ka ga dama ba za mu taba maka kowanka ba mun san dawagitun ka dawagitun ka sune su ibnu taymiya to mu kuma su ibnu taymiya a gurin mu malamai ne ma iya ce masa ma shaykhul islam mun yarda da malantansa wallahi ibnu taymiya malami ne ba mai musanta malantan ibnu taymiya sai wanda bai san ilimi ba malami ne malami ne da ma'anan ilimi amma albani dai ba malamin hadisi ba ne shi sai dai sai a nemo masa wani fannin da za a kara shi shi kuma eh Allah ya taimake mu to su suke zuwa da duk irin waɗannan abubuwan sabira da su fara ka al'umman manzan Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mana imanin mu eh na'am Mace Allah ya kara mara lafiya.
Amin.
Me bambancin karama da ilhama? Kuma annabawa ne kaɗai suke da karama sauran bayan Allah suke da ilhama yana neman karin.
menene bambancin karama da ilhama idan aka ce karama shine wani abu khariki karama shine wato abin da ya shafi girmamawa wato girma daga alkaram alkaram yana zuwa da ma'anoni yana zuwa da ma'anan kyauta kyauta shi wanda nake muku maganar sannan yanzu na san duk kun gane da wa nake ai kun gane shi ai. kun gane shi shi ya zo ya bude bukhari yana karanta wani ko muslim yake karantawa sai ya zo wani babi babun fi karamin nabi sai ya ce cikin cikin karamcin annabi bai san bambancin karamu na kyauta karamu kyauta ka gane akwai kyauta manya-manyan kyauta da in an baka sunansa alkaram kyauta ya akramal kalkimani man aluzu bihi siwaka ko mafi kyautan halittu to idan an ce alkarama shine kyautan da Allah ya yi ma wasu bayi na girmamawa da wani abu khariki wanda ya ƙetare al'ada domin ya jawo hankalin mutane su fahimci ayan Allah gurin waɗannan mutane kuma su gaskata su su su bi tafarkinsu to shine abin da ake nufi da karama karama khariki ne abin da ya ƙetare al'ada abin da a ɗabi'an mutum baya yin irin wannan kamar kaga mutum ya tafi a iska kamar misali kaga waliyin Allah ya tashi a iska karama ne wannan waliyin Allah ya bi ta kan ruwa karama ne wannan waliyin Allah ya haɗu da zaki zakin ya bar shi ka- kaga suna rayuwa da zaki karama ne wannan waliyin Allah ka ganshi da barewa mu muna da wannan waliyin mai barewa ma Sheikh Abdul Fatih al-Warwawi Eh, dukka karama ne wannan Ibn Taymiyyah cikin Al-Furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan ya kawo ji- ziri na karamomin waliyai cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da wasu daga cikin salihai da suka zo abadi ya kawo karamominsu ya kawo karamin safinatu maula rasulillah da ya haɗu da zaki zaki ta tumfare shi za ta hallaka shi ya ɗaga wasiƙan da annabi ya ake shi da shi ya ce ya abal haris hazihi risalatun min rasulillah ya kai zaki wasiƙan annabi ne zakin ya bar shi bai kama shi ba ya masa rakiya ma a cikin daji din duka ya kawo cikin karamomin waliyai ya kawo karaman usaid ibn khudayr wanda mala'iku suka sako yana karatun alqur'ani talautul bari hatta alqur'ana fajalat farasi wa kullama talautu eh, jalad wa kullama sakatu sakatat wannan hadisi dai mai tsawo to karaman waliyai tabbataccen abu ne da suna karyata karaman waliyai amma da muka zo muka kakkaranta musu ga karamomin ibnu tamiya nan wanda suka kakkawo suka tabbatar da wannan karamomin sai suka zo suka ce sun yarda da karaman waliyai amma akwai shashin waliyan da basu yarda da su ba wai waliyin ma bai san kansa ba ka ji ƙarya wai waliyi bai san kansa ba ai waliyi tun daga duniya Allah yake ba shi bisharar shi waliyi Allah in ya yi alkawari wa mutum in ya zaɓi mutum to yakan sanar da shi shi zaɓaɓɓe ne a gurinsa ta hanyar ilhama to abin da ake nufi da shi kuma ilhama shine Allah ya turo maka wani abu waridi ya sauka a zuciyanka wanda ya dace da abin da Allah yake so wannan shine ilhama shi yasa wahayi kashi biyu ne akwai wahayi na nubuwa wanda idan mutum annabi ne za a bashi wannan wahayin akwai wahayi na ilhama irin wanda aka yi makudan zuma irin wanda aka yi wa mahaifiyan annabi Musa irin wanda aka yi wa Maryamul Azra wannan duka ana kiransa wahayi saboda haka ilhama wani kofa ne da Allah ubangiji yake bayar da ilimi ma wasu zababbun bayinsa wa allamnahu min ladunna ilma wanda ake ce masa alladunni na'am wanda ya kisa bai balaga ba za a kashe shi duk wanda ya kisa dan bai balaga ba za a saukar da hukuncin kisa a kansa yawwa sai dai idan ba da sanansa ya yi ba cikin kuskure ya yi to wannan kuma sai a yi abubuwan da ake yi azumi kuma tun da bai zama baligi ba babu azumi a kansa amma abin da ake yi na fidiya iyalansa za su haɗu su yi wannan karo karan a yi a- a- a- a yi diya wadda ake yi ake bayarwa amma idan yaro yaro da hankalinsa ya kashe mutum ba cikin rashin sani ba to shi ma da a kashe shi eh da a kashe shi Mm. ko suna ce a ce a- a- suna so a ce ba za a kashe shi bane hukuncin wanda ya zina bai balaga ba kaji wata tambaya fa ƙarya yake yi wanda ya faɗa waye da ya zina bai balaga ba saboda kar a sauke masa hukunci duk wanda ya zina baligi ne ai yin zinan ita ta tabbatar da balagansa ai zinan ita ce karina da ta tabbatar da baligi ne shi duk wanda ya yi zina bai- bai balaga ba to babu wannan mutumin yawwa babu wannan mutumin kar ku wani samo rukusa ma ma shedanin yara to an ce dai inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari ko wala zikrullahi akbar ala sallah tana hani ga barin alfasha da mummunan aiki manzo Allah ya ce duk wanda sallah bata saka shi ya zama mutumin kirki ba to wannan mutum nisa yake ƙara yi da Allah sallah gyara mutum take yi ta mayar da mutum na Allah ta mayar da mutum kusa da Allah amma mutum yana sallah yana alfasha to dai yakan zo masallaci Allah kuma dai bashi ladan sallan amma sallan bata shiga jikinsa ba in sallah ta shiga jikinka da ta canja ka akwai wanda sun dauki sallah gargajiya ce kun san haka wanda kawai da su zo su yi ne sabila da mun ga mun tashi mun ga a gidanmu kawai ana yi kawai a yi alwala ne a zo a dan abin nan kara cewa mutum kawai ba musulmi bane shi shikenan kawai da su zo dai kawai a wayar da ita koyaye ne kawai a duddungura ba a iya su fatiha ma ba a iya ba balle ikama wallahi tallahi akwai wanda ya kai shekara arba'in na haɗu da shi a wani waje wallahi bai iya ikama ba wannan abu ya bani mamaki bai iya ikama ba to abun mamakin bai tsaya a haka ba wallahi cikin dazuka da ƙauyuka idan ka shiga kaga yadda jahilci yake annakiya a cikin wasu mazauna ƙauye wallahi idan ka fito sai ka tsine ma da yawa daga cikin malaman da suke tada husuma cikin gari da sunan sunnan manzan Allah ga yadda za ku je ku yi wa'azi ne ku je ku jawo hankalin mutane a jawo mutane zuwa ga musulunci a ilmantar da su amma ka ga mutum ya kai shekara 60 bai iya wankan janaba ba ya kai shekara 60 bai iya kabli bai iya ba'adi ba ya kai shekara 60 bai san yadda ake bautan Allah ba kuma ana irin wannan sheke ayan jahilci yana irin wannan cin cin ƙaiƙayi ga mutane sannan kuma ka zo ka baje kolin ka kana son ka yashe musulman da suke cikin musuluncin ka fitar da su daga musuluncin ga wanda suke cikin musuluncin nan ka bar su zauna lafiya ka zo kana son ka yashe su ka fitar da su daga musuluncin ka kori jama'an manzon Allah ka nafara su ga jahilai da za a kawo su a zo a ilmantar da su a karantar da su ga waɗanda kafirai ne suna bautan tsumburbura a cikin jeji a je a jawo su a koya musu addini duk kun ki kuyi kun zo kuna ta zagin malamai kuna cin mutuncin waliyya Allah ya shirye ku Allah ba za su gane ba sun halaka mafi yawa sun halaka istahawaza alaihimu shaitan shaitan ya riga ya mallake zuciyansu ya yimke zuciyansu Allah ya yimke zuciyansu Allah ya yimke zuciyansu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sada mu da manzon Allah Allah ya biya mu kowa bukatunsa Allah Ubangiji ya ɗauke mana bala'in duniya da lahira Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya zaunar da kasanmu lafiya Nigeria ya ba mu shugabanni na gari ya ba mu jagorori adalai duk wanda yake zagon ƙasa ga zaman lafiya a Najeriya Allah ya karya shi ya hallaka shi ya hana masa nutsuwa da jin daɗin duniya duk waɗanda suke neman kawo kwanciyar hankali da nutsuwa a ƙasar mu Allah ya taimake su albarkan manzan Allah jihar Bauchi Allah ya ba mu shugabanni na gari masu tausayin mu masu jin kan mu waɗanda da su kula da damuwan mu ba lokacin da muke cikin damuwa da su ɓace bat batan zabuwa a cikin jeji su je suna kai kuɗaɗen al'umma wani waje ba Allah ya mana maganin su Allah ya kawo mana wanda da su ji kan mu su tausaya mana albarkan manzan Allah مولم شيء داهر الله يقرا مسلافيا الله يكياي من شي فاتحه صلاه الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم